صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد نبيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصل للأمة بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وسنه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أحملت راجيما تبكي أن أمسى علي وعلى والدي وأنا أمر صالحا تربيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وكان الإنسان بوالديه حسنا يا mun dauko wannan aya bayani ya hana mu kai karshen sa shi yasa aka dauko daga farko mun ji dai wani yin da Allah subhanahu wataala ya ba ya fanka na kyautatawa da mahaifiya da mahaifi to anan mun zo kan qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wato mutum ya kai shekara arba'in ya kai matukan ashirin kenan ma'ana ya gama hawa sai gangara to sai na bakar babbar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayar an ce ayar ta sauka ne domin shi saboda ni'imar da Allah ya masa ya zamo sahabin annabi tun yana ɗan shekara goma sha takwas dan annabi ya girme shi da shekara biyu ne kawai shi annabi yana ɗan shekara ashirin kuma abin ya faru ne a lokacin da suka je kasuwanci zuwa sham lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama sai da suna hadija ta suburce shi ya je mata oduro da baiwa da bawanta mai sara a cikin tawagar akwai sai na bakar za ka zo ka kafa wani masauki akan hanya irin wurin hutawan nan akwai wani icen magariya a wajen sai abubakar da ke zauna a wajen shi kadai shi kuma abubakar annabi sai na bakar ya san annabi amma bai zama aboki na kwata ba shi mutumin makka ne mutanen makka ba su da addini sai bautan gumaka to daidai wurin akwai wani baruba ne abin da ake cewa baruba ne su a yahudanci ko a nasaranci idan mutum ya zama babba sai ya zama sufi ma'ana sai ya rabu da kowa sai ya koma daji ya gidansa yana noma yana cin abinci yana ibada to shi wannan baruba ne ya zo ya zauna wurin ya yi gida daidai inda suke shan inuwa ba shi shi ma dalilin zuwansa ya gani a cikin ataura cewa wannan itaciyar da suke wurin nan annabin da zai zo karshen zamani shine kadai zai sha ruwa a cikin itacen tun da isa ya bar duniya Allah ya dauke shi ba wanda ya sha ruwa a karkashin duk wanda aka ga yaro ya zauna nan gaba to shine annabi to ya kasa ya tsare kuma lokaci ya yi to nan kawai sai mutane suka zo suka soka waje sai ga annabi ya je ya zauna a wajen ishan ah sai mamaki ya kama shi kai kuma sai na bakar sai ka ga ai to ai wannan tunda ma'abbabin littafi ne ya kamata in je in tambaye shi shin wai addinin nan da mutanen mun maka suke yi addinin kirki ne ni a wuri na ba addinin kirki bane wani addini ya kamata in rika sai ya same shi sai ya ce ina so in tambaye ka addini ne sai baro ba ne ya ce ni ma ina so in tambaye ka wancan mutumin da yake zaune a gindin magaryan nan wane ne sai ce ai shi ne muhammadu dan abdullahi dan abdulmudallari baro ba ne ya ce ye shi ne ya ce wallahi wannan shi annabi ne wallahi annabi ne ba wanda ya shayi ruwa ƙarƙashin inuwar itacen nan bayan isa sai wannan shine kuma annabin ƙarshen zamani a wani ruwa ya ce kai kuma ya sunan kai ce abubakar ce to kai ne babban abokinsa daga wannan lokaci ya ya shiga cikin zuciyar sai na abakar da gaskatawa ya zamo bai da buwa da annabi a halin tafiya ko a halin zaman gari to anan da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ke bance shi da manzanci farkon wanda ya fara kira a maza sayyidina abakar bai masa musu ba nan take to ai da ba an gaya masa yana cewa Allah ya aiko ne yace na bi na yarda bisa aka ambace shi siddiqu annabi siddiqu shi siddiqu a cikin mata farkon wanda ya fara kira sayyidatuna Hadija ta amsa masa a cikin matasa farkon wanda ya fara koya ya kira amsa kiransa sai na Ali sai na Ali ne tun yana ciki ba yi hoton gungi da shi ba sam tun yana cikin mahaifiyarsa in mahaifiyar za ta je gungi sai dogare da ciki sai cikin ya kulle sai ta kasa zuwa yace ba dan ni la'i ranar Allah sai ya masu abin da bai yi ma dukkan sahabbai ba dukkan sahabbai ba wanda ya samu irin abin da sai na abakar ya samu abin da ya samu shi ne farko wanda ya imani da annabi mahaifin da imani da annabi mahaifin da imani da annabi yau da matan annabi ‘ya'yansa maza mata ‘ya'yansa da duka sabon annabi jikokinsa dukkan su suka zama sabon annabi wannan ne da yake irin abin da Allah ya yi masa sai ce Allah Allah ta gode maka rabbi a rabbi iliya Allah ka yi mani alhari duk ba san abin da zan gode maka ka yi mani alhari ya ce rabbi ila nazarin ya bi maka da لما بلغ أربعين سنة يا إنتي كي شكرا أربعين بعد سنتين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكرا في كارد النبي محمد آمن به نفرقه يا مالك السيادة ثم آمن أبواه سنة ما يفنسقوا هذا أبواه شكرا مالك السيادة النبي ثم ابنه سنة تنسى عبد الرحمن يا مالك السيادة النبي da ɗan abdurrahman shi abu ake shi ma ya ba da gaskiya da annabi muhammad ba wani mutum daga cikin sahabbai wanda wannan alkhairi ya taru a kansa ko da annabin da ya sai shi don ai ga babban annabi abu balid mahaifin sai na ali da ya zo rasuwa annabi yayi yayi yayi da shi ya faɗi kalmar shahada guda ɗaya ya ce wallahi na san kana da gaskiya amma ba zan iya ba ji ta bi shay'in qabila wurjinadu wa abahu lisan ka zo da wani abu zuciya ya yarda baki ba zan iya faɗa ba har yana ma annabi wa ko ji wala kal alimtu bi anna dina muhammadin min khair adyan al bariyati dina lawla al malamatu aw hilal masabbatin law jatani saman bi zaka mudhiya fasda' bi amrika ma alayka dalalaka ma ta'usra bi turabi rahima ya ce ya rana na na san addinin gaji kowane addini kowane addini ba kamar naka amma in ba don tsoron zagi ko zargi a ce na bar addinin iyaye da kakanni na dawo addinin ɗana dani ne za ka samu farko mai saukin hali mai biyayya gare ka amma bayyana al'amarinka karkarin tsailo matukan ina nan game ta baka ya ce amma ana amutu a addini a bayi ni kan zan mutu a addinin iyayena to sai ga sai na bakar da ya rasu sai na bakar yana kuka annabi yana kuka to ba na ba na shi bane na Allah ne innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shirye da wannan kaso to saboda kaunar sai na bakar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah da za ka karbi canji mana da Allah ai canji mana ka dauki Abu Dalib din nan ka sashi a aljanna ba ba na sa shi a wuta aka ce saboda ne ce ai to haka zai ma sai ma annabi dadi duk annabin da annabi yake jin dadi shi ne so da yau za a karbi canji sai in ce a ɗauki baba na a sashi auda a ɗauki na annabi a sa Allah ya ce oh haka nake so in gani an ce sunan sunan matan abubakar sunan ta katila bintu abdul uzza matan baban su sunan ta kila to duk waɗannan sun ba da gaskiya to da yake irin abin da Allah ya masa kenan duka komai na shi ɗan aljanna uwa uba ɗa fika dukkan su ‘yan aljanna ya ce Allah wani irin godiya zan maka kullum ina gode maka to kai don kwanta mini kai mani ilhami manani alkura ni'imataka gode wa ni'imar ka allati an'amta biha alayya wanda ka ni'imtar a kaina wa la walidayya bisa mahaifana guda biyu huwa tauhid shine tauhidi kuma Allah kai mini ilhami ana amala salihan aikin kirki da zan imanin daban aikin kirki daban in ka aikin kirki zai karbari imani Allah karka sa ya aiki wanda ba na kirki ba ka tuka mana son aikin kirki ba a saka tis'atan min almu'minin shi sai na baka saboda wannan ya sai bayi tara mu'minai ana azabtar da su saboda Allah duk ya aita su gaba daya a cikin su akwai bilalun muhammata wanda aka daure shi aka sa dutse a kirjinsa a tsakiyar rana wai sai ya zagi annabi yaki aka yi aka yi yaki har bakin sa ya zama ba a jin maganarsa sai dai harshe ke motsi aka je aka je wai ko yana zagi sai sai ana jin yana ahadun ahadun ahadun ahadun Allahu akbar sai na abubakar ya zo zai wuce dan ne kuke azabtar da ai kai kamata ki da kai da mai gidansa nawa za a sayar mun aka yi musulunci ya biya bilal ya zama mai kiran sallah manzon Allah to irin irin waɗannan sai na abakar saboda addu'an da yayi ya Allah ka bani ilhani duk aikin da zai yi na girki Allah ya baki dama ya yanta bayi mutuntara wanda ya samu ana azabtar da su a cikin Allah sannan ya ci gaba da addu'a ya ce wa aslihi li fi zurriyati Allah ka gyara mani zuriya na zuriya na ka ba ni su su zama salihai fa kullukum mu'minun dukkan su mu'mine ne alkhairi bai gushe ba yana fitowa daga karkashin sai na abakar saboda cewa wa asadihi li bi zurriyati muhammad al-bakri wanda Allah ya bashi ilhani na salati fati din nan jikan sa ne muhammad al-bakri wanda yayi ta addu'a yana cewa Allah ka bani salatin da ya da kowane irin salati don annabi Allah ya ce inna Allah malaikatu yusalluna ala ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima aka tambaya annabi wani irin salati za a yi maka ce duk yadda kuka iya akwai mani amma ina son salatul ibrahimiyya ku ce salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala muhammad wa ala muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim alamin innaka hamidum majid ina son wannan amma duk yadda kuka iya koyi har yau ana salati ma annabi duk abin da ka gani mai ban mamaki mai yawa kana ce Allah ka yi wa annabi salati adadin lambobin hanzartin duk duniya gaba daya Allah ka yi wa annabi salati adadin motsin masu motsi duk duniya gaba daya Allah ka kafin ya da dala'il Allah ka masa annabi salati adadin kifaye adadin ruwaye adadin kai mazrubuta fi nafsiya alfi alfi alfi alfi alfi alfi sai ka gama to anan shi ma bakari sai ya shiga ya takalwa yana ce Allah ka bani salatin da zai haɗe kowane salati duk girman salatin ya haɗe ninke shi a ciki Allah ya masa yohanin salatin fati wanda sirrinsa duk wani abin da zaka faɗa na annabi bai kai darajar annabi ba adadin kifaye ne adadin ruwa ya ne adadin numfashi ne adadin duniya da abin da ke cikin da ne dubu dubu dubu miliyan miliyan amma ga cikin miliyan bai kai ba sai salati ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika daga kansa kai ka bude abin da yake kulle rahmar Allah a kulle take sai da karo Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al-fatimi lima sabaqa dukkan annabawa daga kanka an gama ba za a kara ba wani lokaci ka al-fatimi lima ulika daga kai ka tafi annabi to an bude kofan walitaka babu sauran annabta amma kofan walitaka an bude kenan daga nan sa abubakar zuwa murzuwa duka matsayin su walitaka ne har annabi yana cewa da za ya annabi bayana to da umar za a nada amma ba zai samu annabta ba saboda na zo na wuce sai dai sai a walitaka har ma ba ki ma ita ma waliyya ta tsaya to har dai inda aka kai hafsa kadari Allah ka yi wa annabi salatin gwargwadon yanda yake a gunka Allah ka yi masa laki a kadari hakikanin yadda kake yake a gunka mu ba mu sani ba kai ka san kayanka kai ka yi shi kai ka san kayanka Allah ka yi masa laki dukkan kadarin da ka sani ka ba shi kai mai salatin irin wannan dan salatin dai minka wa ilaika ne in an ce wa nabi salati kai kai ai ga bakin ka ma ya kasa sai ka koma ka ce Allah ka ce ki to kai ma ka yi Allahumma salli ka ce sallai wannan addu'a sai na bakar yake wa asili li fi zurriyati a cikin zuriyarsa aka samu sannan ya ci gaba da cewa inni tubtu ilayka ni na tuba zuwa gare ka ya Allah wa inni min almuslimin ni ina cikin musulmai ulaika iqailu hadha alqawl masu bajin wannan magana wa ruhu da wadansa الذين يتقبل منهم آثم ما عملوا شوني أجي كرمان كاوى وغبن السعيكة إذن سيدنا أبو بكر إليش إليش ويتجاوز أنا ياهي وأن سيئاتهم قبل مونا نم أي كرس نافيا صاحب الجنة أجين كان الجنة حالهم أي كائن في جلسين وعد السرق على قول كسياجنا الذي كان يوعدون waɗanda ake musu alƙawari a cikin faɗin Allah wa ada Allahul mu'minina wal mu'minati jannati
والذي قال الوالدين وكلهما أسعدان يا أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويتآمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول منهم ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين والذي قال لوالديه kaga wanda ya faɗa ma iyayensa biyu fi qira'atin bil idgami unida bil juz uffin bi fath bi kasri al fa'i wa fathiha bi ma'ana mazari ainatnan wa uqan wato zai faɗi maganar banza ga iyayensa yace tir da ku lakuma atalar rajadu ina kosawa min kuma da gare ku a ta idani niya yanzu ko ko a ta idani fi qira'atin bil idgam yanzu ko ai bani alƙawari an ukhruja za a fitta ni daga kabari alhaji wa qad khalat alqurun wa al-umumi sun fice min kabri gabana wa lam tuwaj ba a fitar da su min al-qurun da kaburbura ba wa huma yastaghithani Allah kuma suna ta roƙon Allah ya alani bil jawza suna roƙonsa taimako bin du'i da kuma wasu mudani suna cewa in lam tarfi wai laka kai ton ka halaka ma na halatta amin ka ba da gaskiya bil basi inna wa'ada Allah wannan alƙawarin Allah hakun gaskiya ne fa yaqulu shi kuma zai ce ma hada wannan maganar bai zamo ba illa asairin awwalin sai dai maganganun mutanen farko to wannan ayan da yake cewa wallahi kan wajen ofin din nan akwai ruwa ya raunana wadda ake cewa sayyidina abdurrahman dan sayyidina abubakar shine tsakanin shi da abubakar ya faru kamin ya musulunta lokacin da sayyidina abubakar ya kira ke zai musulunta ya ce ba zai musulunta ba to amma sai da na aisha ta ce ƙarya ne ba wani aya da ya sauka akan gidansu banda rafi ausiniya na shawakar nisi mata gallafi zuwa karshe sai kuma ayan kubutar da ita to dalilin da ya faru shi muawiya ya aika ma marwan dan abdul hakam cewa daga kansa aka fara waliyul ahad ma'ana sarki ya nada ɗansa cewa ko bayan na mutu shi zai hau shi zai hau muawiya ya fara shi to sai aika ma wani hakimi nasa cewa su zo su yi mabaya'a da ɗansa ya zamo halifa ɗansa ya zidu bayan sa ya zamo halifa abdurrahman na abubakar da ya ji haka sai ce ji'itun biha harkaliyatun ji'itun biha harkaliyatun wannan abin da kuka zo da shi ba ba sunnar annabi ne ba ba sunnar abubakar da umar da usman ne ba sunna ne na hirakala sarkin hirakala sai wannan ba cikin musulunci a ce ku ce a naɗa ‘ya'yanku babu shi ba musulunci ba ne sai shi ya ji haushi sai ce wannan mutumin da yake magana shi ne ba Allah yake wallafi ƙalin liwari sai hukunce ai shi ne suka yi faɗa wato ya aibata shi kenan da sai da na aisha ta ji ta ce to ƙarya ne wallahi ya yi ƙarya ai ba da mu ake yi ba waɗanda aka faɗa a kansu kafirai ne saboda haka masu zan su aibata a baka da sauransu da irin waɗannan maganganu suke yi ba a son a faɗi wani magana a cikin sahabi ma balle a bakar mummuna wala na mu a wani sun yi alkawarin gaskiya a wani garba ne ana wani jina o ma ya saki sani Allah wai laka amin inna wa dalla wa yaqulu hada ma hada illa sadana أولئك الذين ودنا سوني حق عليهم القول زنشينا أزاما يوجب أكل في أمم أتكن الأمة قد خلت تشهد من قبلهم قبل من الجن لقى الجنود متاني إنهم كانوا خاسرين سوس كتجيس ما سوى سارة
ولمن درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يت- لا يظلمون ويوم تعرض الذين كفروا على النار قد أعرضتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تكسبون وبما كنتم تفسقون ولكل درجات darajoji ya tabbata ga kowanne min jinsin mumini wal kafiri na jinsin mumini da kafiri fa darajatul mu'minina fil jannati darajojin muminai suna samu ne a gidan aljanna aliyatun madaukakiya shi aljanna a saman yake a saman saman sama shi ko darajar kafirai fil nari a cikin wuta ne sadir bai yin kasance mumini duk lokacin da ya mutu akan tafi da ransa sama ne ya je gidan aljanna ya ta yawa shi kafiri kuma a yi da shi ƙasa ne to Allah ce da kullum darajatun kowanne za a kai shi matsayinsa darajar mumini na ɗaukaka sama ne darajar kafiri kuma na yin ƙasa ne mimma amilu daga abin da suka aikata il muminun min ma'ati na biyayya wal wal ma'a- wal kafiruna kafirai kuma min al ma'asi na sabon Allah wala yuwaffiyahum ay hakika ubangiji zai cika musu wasu kiratin wala nuwaffiyahum za mu cika musu amalahum ayyukansu ai jaza'a ma takayyanta wa hum su la yuzlamuna ba a zalintan su shay'an komai yunqasu lil mu'mini min ga mu'minai wa izaru aqara lil kuffari ka kafirai wa yawma yuradu alladhina kafaru ranan da ake bijirar da kafirai anan nari bisa wuta bi an tukta ba lau a yaya musu a ce to kun ga inda za ku koma ga gidan nan yuqalu lahum za a ce masu azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da dada dan abincin ku bi hamzatin wa bi hamzatayn azhabtum ko a azhabtum wa bi hamzatin wa maddin azhabtum wa bihi ma azhabtum tayyibatikum bi istigalikum kun shagala a duniya bilazzatikum da jin daɗin ku fi hayatikum ad-dunya wa tabta'atun kuka ji daɗi biya da ita fa yawma a yau tujzauna za a saka muku da azabal kuni azaban walakanci bima kuntum da abin da kuka zance tastakbirun da kuke girman kai kaga wannan kalma cewa al-yawma ashabtu tayyibatikum abin da ake faɗa a makafirai kenan ranar kiyama domin su kafirai a duniya su ci mai daɗi su kwana a mai daɗi su kwanta da iyalai su ji daɗi Allah ya ce kun ci naku kun ci naku su kuma mene da su kwana a wuri dai ga yanan dai abinci dai sai da ya samu Allah ya ce ku kuma ci naku to an ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna matukan gudun irin wannan sai na Umaru ya zo Baitul Muqaddas daga Makka daga Madina Khalid wani sahabi ne ya masa abinci mai kyau ya ajiye gaba gare shi sai ce "Mm-mm, Khalid eh yanzu ka ga wani faci wannan ga fakiran musulmai da suka mutu sun mutu ba su taba cika cikin su a duniya na wayan afari ba da suka mutu ma ba mu samu abin da za mu yi musu da kama ne ba har sai da muka sanya itacin ganyen isar a kansu Khalid mu za mu ci wannan me za mu gaya ma Allah ranar kiyama wai amirin mumini da nake bane nan sarkin mumina duk duniya ke kenan hali dai ce amirin mumini na ai waɗannan yan aljanna ne ya ce to su su shiga aljanna mu mu mu zauna a nan tsakanin mu da su yayi nisa kai ku ɗauki abinci ba zan ci ba ba za mu ci ba aka ɗauke shi har yau sai na umar wata rana sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je Kudus suna za su za su ci Kudus din sai aka je aka samu gidan wani baruba ne aka yi aka yi aka yi a yaƙe shi abin ya gagara ba a iya buɗewa ba shi kuma yana ciki da ya ga sun wahala sai fito zai ce to abin da nake so da ku wannan gidan nawa ba mai iya shiga sai wani mutum sahabi a cikin ku bai zo ba amma ku dai dukkan ku ba wanda zai iya shiga idan ya zo ba zan yaƙe shi ba don mun gani a littafin mu shi kaɗai zai yaƙi wannan wani ya ce in ba ku kira shi ba ba zai yiwu ba da suka ji haka sai suka aika masa na umar ga abin da muka gamu da shi sai da na umar ya ce to shi kenan gani nan ruwa amirin mumini na kaje yadda ya yi sai ɗauko wani tsohon raƙumi dukkan ruwa a jikinsa wutsiyan shi a yanke kuma duddugaje da gani da kaga wahaltaccen dabba ya ɗauko riga riga mai fashi fashi wajen goma sha biyu a rigan ya ɗaura ya ɗauko jaka na dabino guda biyu ya ɗaura a kan rafunan da ruwa ya kama hanyar shi kaɗai yana ci in ya gamu da miskinai ya yi sadaka in ya gamu da miskinai ya yi sadaka har ya zo garin da ya zo garin shi ba na sarin yana kallonsa yana zuwa sai je gidan abibu mai dace ibnu jarrahi wani sahabi ne wanda ya gaje wajen sai ya sauka bai ga komai na shimfiɗa ba shi ma sahabin zahiri ne bai ga wani alama ya ce amma ubai da ya ɗakin ka kenan ma ga komai ba sarkake kana shugaban musulunci a nan sai ya ce ai duniya duk gaba ɗaya ta kaganta nan ta taru a wannan tasan alwala na da takobi na nan da nake yaki da shi duniya duk sun yi wannan ba ruwa na da su sai na umar ji daɗi ya ce ka wannan kai ne mutum kai ya kamata a shugaban nan da su to da ya zo wajen shi wannan bari uba ne za a je sai ce aminul mu'minin to Allah karkace da wannan sifa naka kai ne shugaban musulunci duka a ce ka je da wani raƙumi mai tsinkakken mutiya sannan ka je da riga duddugaggen haka ai ba wai kai ne ba ka kan mu kana walakanta musulunci ne sau da haka bari mu kawo maka wani rakumin wanda ya ji wannan ka hau ba don kai ba don su sai ce to a kawo aka kawo ce to to Allah rigar nan naka ba ce ka cire ba bari mu kawo maka wata riga mai kyau ka dora a kai sai ce to a kawo za a kawo mishi rakumi lafiyayye mai kiba da ya hau rakumi ya haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga hawan rakumin nan ya sa na ji dan wani jin abu wani a kaina sai da zuciya na nuna mun wai na girman kai yana zuwa ya tsaya kofar gidan baruma da nan yana ganin shi da ya ga sai na wani sai bude kofa yake shigo shigo ba zan yaki da kai ba haka littafin mai kai kadai za ka yaki wannan gurin ya shigo suka zauna sai na umaru suka yi fira suka yi fira suka fira ya ce ai yanzu an ci gari ba yaki kowa ya tafi kawai dama an gaya mana a cikin taura mai siman ka kai ne umaru ko to kai zaka gode wannan wurin lokacin sallah yayi sai na umaru ce lokacin sallah na yayi bari alwala in yi sallah sai ce a ga tun bina kai sallah nan sai sai na umaru ce a a ba haka za a yi ba kaga in dai sallah a wurin nan ina barin garin nan musulman da za su kore ka su kwace cocin a ce umaru ya yi sallah nan wallahi cocin ba naka bane bari dai in fita waje don ka zauna lafiya da su sai ya fita bayan cocin din sai share wuri sai ya sallah da ya sallah aka fito ka dubi irin adalcin sai na umar ana gama sallah sai na umar ya koma ana komawa ko aka zuwa kai masallaci a inda ya sallah a inda ya sallah wannan haka suke ba ruwansu da duniya gaba daya sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wata rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafiya dabi'ansa yakan sallami matansa kowace ban kwana da ita amma tun matan yakan fara da daidai na karshe wanda zai sallame ta sai sallame Aisha sai kuma ya je dakin Fatima je Fatima ne ma ina bace ban kwana in ya gama ban kwana da Aisha sai ya je masallaci ya raka a biyu ya sallama sai ya kama tafiya idan ya dawo daga tafiya farkon inda yake fara zuwa zai je masallaci ya raka abi sai je dakin Fatima yace na dawo sai je dakin Sayyidin na Aisha yace na dawo sai nan kuma ya bi sauran matan gaba daya wato annabi na tura kowanne da darajarsa amma ta Aisha ɗin ta da kowa amma ta su da yake aure a kuma mutane wanda annabi yake so wanda yake so na farko Fadima yana cewa Usamatu ahabbu nasu ilayya ma khasha Fadima wanda nake so a cikin mutane wanda Allah ya tuka mini son sa kaga Usamatu bin Zaid din nan ina son shi ina son shi amma fa Fadima na gaban shi Fadima na gaban shi to da kan annabi ya fito sai ya gaida Fadima to sai ya gaida Aisha sai ya gaida sauran matan sa sai ya shiga abin da to wata rana annabi ya yi tafiya da ya tafiya kamin ya dawo sai waɗansu mutane suka zo suka kawo ma Aisha a Fatiman hadaya na zinari da azurfa wanda za ta yi ado da su ta ɗauka ta ga yayi kyau ta sa a ado ta yi ado ta sa tufafi mai kyau ta yi labule ta zazzaɗa da shi sai mai ƴaƴanta Hassan da Husaini kayan ado da su annabi yana wajen tafiya da annabi ya dawo ya zo al'adarsa sai ya shiga masallaci ya raka'a biyu da ya je lakin Fatima ya ganta da kayan adon nan sai fasa gashe ta sai gaba sai gashe ta ba sai je gai da Aisha ya gai da sauran matan sai Fatima ta ce a a a a na san abin da ya faru na san wannan abin da annabi ya mun ban taba ganin shi ba ko so daya mun na san abin da ya faru sai ta tattara kayan nan duka kayan adon nan ta tattara shi gaba ɗaya ta sa a jaka na kira wani zai ce ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce na ce ya raba ma bakirai ahlus sunna nan ya raba musu bakirai da suke zama gaban shi ya raba musu da aka kai wa annabi sai annabi ya ce a a ya ta Fatima ta ce haka eh kai haka ta ce eh to Fatima ke ne shugaban matan al'umma na baki daya sai da ke ni ne shugaban al'umma na gaba daya to kin ga ke ne ke ne shugaban matan al'umma na gaba daya to kaga nan mutum ya samu abubuwa masu daɗi ya tuttura ga sabai wani an ba su garanti ba su ga aljanna ba su rasu ko sai na umaru nan fa an ba shi garanti dan aljanna ne abdurrahman ibn awf an ba shi garanti dan aljanna ne ubaydu da abu ubayda ibn jarra an ba shi garanti dan aljanna ne amma ga ɗakin shi ba shi fina wai tunanin da yake yi sahabban nan sun tafi yan uwanmu wanda suka je suka shiga aljanna ba su ci daɗi ba ba su sa kayan ado ba mu yanzu mu za a je a ce a zamtun dai ba shi mun ci namu a ba zai yiwu ba don haka dai suka rayu duniya ta zamo shi yasa sai na umaru idan ba yahudi yazo yana cewa wai ina umaru nan da ya cika duniya ne da adalci wata rana na wani wani yazo ina sai ina ina umaru ne yace ai ga ita a ina sai ya same shi a gindin inuwa ya kwanta ba shi fida a wurin har ita ya yi zane-zane a jikinsa ya ce kai ne amiral mumini ne ce to haka ne mutane ke gaya mu kai ne amiral ne ce haka ne mutane ke gaya mu haka nake ana gaya mu ya ce Allah ya yi gaskiya baka ci kayan kowa ba ba sai an gadin ka ba wato in baka taba kowa ba za a yi gadi kuma ya zama an ciki zai wui wui wui wui نعم فجعلت لنا معهود وإذا لكم هجوم ما كنتم بما واليوم تجزون عذاب الهون أيو لا أتاك مكو عذابا ولا كنتي بما كنتم تستكبرون أما تقول يجير من كيف لا لأتين كسا بغير الحق ما تردك السيابة وبما كنتم دعبين دوكا سنجي تفسقون كنا فتاها نيا وتعذبون على ابتدكوا بها ليتا
وذكر قاعد فتنظر قومه بلاقاته وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا بذاتكنا عما لهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني عليكم قوما تجهلون واذكر أبا آدم وهود عليه السلام أما تنقوم آدا واسمه هود إذ أنظر قومه إلى بلد الشمال yayin da ya gargadar da mutanensa khawwafahum bil ahqab ahqab din nan wani wani korama ne bil yaman a yaman bihi manaziluhum anan masaukansu yake wakar kalafin nuzuru hakika wasu masu gargadi irin ka sun wuce min baini dai gaba gare shi wa min khalfihi da bayan sa ay min qablihu ne wa min ba'dihi wato kamin zuwan hudu alaihi salam an samu annabawa kamar haka adamu shi su idris nuhu shine Allah ya ce wasu annabawa sun wuce gabanka wasu kuma sun zo bayansa kamar salihu da ibrahim da ishaqa da isa isma'il da sauran annabawan bani isra'ila an da an tsale ke la ta abudu kar ku bauta ma kowa illa Allah sai Allah wa jumlatu wa qarfalat muta'addil min jumla mutarila ne inni akhafu alaykum ni ina jin tsoro alaykum akanku in abattum ghayra Allah in har kuka bauta ma wani ba Allah ba abin da nake ji muku tsoro azaba yawmin adim azaban wani rana babba qalu sai suka ce mahudu ajitana litafikana an alihatina yanzu abin da ya kawo ka kenan ka zo wani ka juyar da mu gaba da allolinmu litasrimana an ibadatiha fatina bi ma ta iduna kawo mana abin da kake mana alƙawari cewa in ba ku bi Allah ba zai kawo mana azaba min azabi ala ibadatiha in kunta in ka kasance min azalikin cikin masu gaskiya bi annahu cikin cewa jiyaji na zai zo mana qala hudu yace innamal ilmu inda Allah sani dai na wurin Allah والذي يعلم متى ياتيكم العذاب أصلاً شيء يوش عذاب هذه زومك ni dai wa uballighukum ma ursiltu bihi ina isar maku abin da aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku walakin ni amma ni araku ina ganin ku kauman mutane ne ta jaluna wanda kuke aiki na jahil litajalikum al'azaba na cewa wai a kawo azaban ba daga gaugawa ai ayyuka aiki ake nema a kawo daga gaugawa
فلما رأوه قاربا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء في أمرها فأشبه لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فلما رأوا يعين سكتما هو العذاب abin da shine azaba arilan sahaban girgije are da ya jiro biyu biki sama ya bangon sama mustaqbilan tawdiyatihum ya fuskanto urman qalu suka ce hada arilun mumdiruna ga girgije na mai mana ruwa ai mumdirin iyana qala ta'ala Allah ya ce ba shi bane bal huwa musta'jabun bihi abinda kuka nemi gaugawa ne na cewa a kawo muku azaba shine milal azabi kuma abin da ya zo a cikin wannan iska rihun fiha azabun alim iska ne wanda yake akwai azaba mai radadi a ciki badanin min ma to dan mai kullu shay'in tana halakar da dukkan komai mamat alaihi da ta zuɗe a kansa bi amri rabbiha iradati da nufin Allah ai kullu shay'in dukkan komai amma da ilahin wanda ya nufi halakar da shi fiya da ita ba halakar iskan ta halakar da rijalahum wa nisa'ahum wa tijarahum wa amwalahum mazan su da matan su da kanana su da dukiyan su bi an fara bizalika dan da wannan kamar da ya wuce ne a cikin suratul hud in kan da daukaka dukkan abubuwan da suke da shi bainas samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa wa mazzaqadu ta keke ta shi wa baqiya hud wa man amana ma'ahu sabar annabi hud da wanda suke tare da shi an ji annabi nuhu alaihi salam da ya ga wannan iska sai kira mu munan duk gaba daya ya sa su a wani shinge yake ku zauna a nan an ce a wani kaurin ya yi zane ne kewaye da su duk iska in ta zo ba ta ƙetare wannan iskan ta zo ta kewaye dukkan sabansa ta zauna a kan mutanen adawa kwana bakwai da dare takwas sai nishi ake bi a ƙarƙashin rairayi duk suka mutu a wurin ta binne ta kuma ta tono su ta watsa cikin teku an da suka imani da annabi hudu mutum dubu hudu ne su kuma sai iska mai sanyi a lokaci ɗaya ba wannan iska mai zafi yana buga musu wancan bangaren wannan kuma iska mai sanyi yana zuwa musu cikin ikon Allah iska tana buga musu mai sauki daidai ne da ya dace da su shine yace wa baqiya hudu wa man ma'a amana ma'ahu hudu da wanda suka yi imani da da shi suka yi sauna fa asbaru la tara illa masakinahum suka waye gari ba su ganin komai ba adawa ba dalilinsu sai dai masaukansu ka zalika kama da zaina hum kamar yadda muka saka musu najsil qaumal muslimin muke saka ma mutane musulmai ka dare garin wannan
ولقد مكناهم في واد مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجهدون بآيات الله وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون
ولقد مكناهم فيها كيكا من بعض داما أتفي فيما إن مكناكم billazi a cikin irin abinda in mun ba ku dama ya ahla makkata ya mutanen makati a cikinsa in makkanna ku wanda ba mu ba ku nafiyatun aw za'idatu fi ma makkanna ku cikin abinda mu ba ku dama ku yi a cikinsa min al-quwwati wal mali Allah yana so ya gaya wa mutanen makka su bar ganin a wani suke takama da shi na cewa suna da dukiya suna da gumaka suna da ƙarfi su ne masu fasaha to Allah na gaya musu labarin adawa da irin girman jikinsu da irin tumabukansu da irin duk abin da suke ciki Allah ce na halaka da su ga ƙarshen su kuma abin da kuke takama da shi na ba su daman da ban ba ku ba na ƙarfi da kuɗi waja'alna lahum sam'an mun sanya musu kibi ma'ana asma'an kunnuwa wa absaran da da ido wa afidatan da zuciyoyi fa ma agana anhum samu amma cin su bai amfane su ba wala absaruhum ko kokarin su wala afidatuhum ko ko zuciyoyin su min shay ai sai min al-igna wani abu na wadatarwa bai wadace su ba domin kunni in bai ci gaskiya ba ya zama kunnin banza ido in bai ga gaskiya ba ya zama makaho zuciyar da bai gane gaskiya ba kuma ya zama zuciyar banza to Allah ce in maqbul li agana wa ushbal ma'ana ta'ani sun kasance iz yashadun iz kanu ya nasu kasance yadun suke mutu bi ayati Allah la ayoyin Allah hujjatihi al-bayyina wa qadihim ma kanu yasta'jilun abin da suke izgili da shi ya sauka bihim da su na ayin azabu azaba ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى hakika mun halakar da garuruwan da suke daura da kuna da ƙarfi min aliya ka samuda wa ali wa qaumul lut kamar samudawa da adawa da mutanen lut ai duk su kusa da su kuke na mun halakar da su ya kamata ya zama ku aya wa saramna ayati mun jizu ya ayoyi karranna da hujjajal bayyinat mun maimaita hajjoji hujjoji masu bayyana la'allahum ko su yarjuun sa ko su bi gaskiya
فلولا نفعهم الذين كفروا من كل الله قربانا لها بل ضلوا عنهم وذلك يكفرون وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما أتوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فلولا نصرهم الذين اتخذوا ميانا abin da suka riga ya taimake su fita min azabi anhum ya tunkuɗe masu azaba waɗanda suka riga min duni Allah suka bar Allah ya gari qurbanan mutaqarraban bihim ila Allah kamar yadda suke cewa ma na abudu illa da qaybuna ila Allah zulba yau me yasa da azaba ya zo kuma kan ba su take taimakon su ba sun riki kuma kan nan alihatan allorin su ma'ahu wa umrat na su ne maka gumaka مفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أي هم وقربانا الثاني في مفعول اتخذ نبي والآن يأتكم بدل منه التي فضلوا سنبتي أنهم قبل عند نزول العذاب وذلك اتخاذهم موجب على أصنامكم أسكنا آيات قربانا افقهم قريا سني وما كانوا لأبن نزل كبنتي يقتلون سكي قريا وما مصدرية ما كانوا يفترون أو موصولة والعائد محصوهم أي فيه ما, يف... ما كانوا يفترون به وإن ضربنا إليك نفرا من الجن يا رسول الله كأنبتا لوكة دمك كركة ونانس جماعا الجن إذوا غريك سوني جن نصيبي الجن النصيبين أياما ko aljannin ninuwa wa kanu sab'atan su bakwai ne ko tis'atan ko tara wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya zamo a batalin na hala sunan wuri ne yusalli bi ashabi al-fajr yana sallan at-tijri tare da mutanensa to batalin na hala nan yana kan hanyar daifa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi yayi ta wahala da mutanen Makka aka yi ta azabtar da sahabbai abubuwa da suka tsananta duk sahabban da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai dai ne wanda ba a ji masa ciwo an dake shi ba amma shi annabin Allah ya kare shi saboda albarkacin babban sannan Abu Talib ba ya taba shi to har lokacin da annabi ya samu shekara goma a annabta shekara na sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa sha uku sai Allah ya kawo masa wani ibtila'i da in an matse shi a waje shi ga wajen hadisi da ba shi hakuri kai hakuri ya rasulullah haka manzanci yake haka manzanci yake ko me kake so ga shi karka damu idan ana so a tabe shi a waje akwai abu ɗalibi ce ba wanda ya sai taɓa mun dana Allah subhanahu wataala da ikon sa a shekara ɗaya Hadija ta mutu Abu Talib ya mutu annabi ce to wannan shekaran a guri na amul huzni shekaran bakin ciki da in an dame ni a waje in na shiga cikin gida in samu kwanciyar hankali in na zo waje za a dame ni ba mai iya damuna to da abubuwan suka yi saura suka damu ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kai makka ma yayi zafi gaba daya sai fita ya kama hanyar fa'ifa ba wanda ya bi shi nan sai zai ibnu harisata shi ko zai ibnu harisata wani dan sarki ne daga yaman lokacin da aka kamo shi aka zo aka sai ma hadita da shi da aka sayar ma hadita sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ya zo sai ya musulunta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta annabi ya masa aure wanda ya aura masa matarsa Zainab din da farko wanda Allah ya kitabana ba kala Zainab bin Hawwa da wajina ka to zai nan yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa tare da shi sai shi har an ce lokacin da iyayen suka ji labarin yana wajen annabi bayan komi ya lama sai suka suka ce ma annabi wannan dan mu ne ka mai da shi dan sarauta ne sai ce ku tambaye shi in ku yake so in ban ce bi ku in yake so ne labarin suka ce yace sarautan banza na samu annabin Allah ku tafi ku wannan ina annabi ke cewa ina son zaidu to zaidu nan shi ya tafi tare da annabi suka je ɗaiba da suka je ɗaiba annabi ya zauna a cikin ɗaiban yana kira mutanen ɗaiba ya ta mutanen maka sun ki kila mutanen ɗaiba zan samu to duk shugabannin da ya je shugaban shugabannin sa ke ba sai su ta mashi dariya ke je ya kira ya kira sai su ta mashi dariya har ya zauna wata guda a garin rannan da ya kawai sai suka sa yara su yi mashi ihu suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam har da jifa suna jin shi jiya shi zai ibnu harisa da nan yana kare gaba annabi sallallahu alaihi wasallam to a kan hanya kenan annabi yana dawowa bayan ya fito garin ya zo ya sauka a wani wuri shine wurin da ake ce ma a nasibin din to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama sallah a wurin yana cikin sallah ashe su kuma aljannu tun da aka aiko annabi an hana su hawa sama da aljannu sukan satan hawa sama su je su jiyo labari zo su gaya ma boka sai a ce boka ya san gaibi boka ya san gaibi alhali daɗin da mala'iku suka ci za su je su gaya musu sai su ƙara ƙarya goma to da Allah ya so ya annabi sallallahu alaihi kawo annabi da ya hana tauraro tauraro din aljani zai je sama sai tauraro da koro shi sai ka ce kai mu je mu duba a duniya ina ne me ya faru ne to sun je suna yawo kenan sai suka ji annabi yana karatun Qur'ani shine kulun ya ilayya annahu kama anna min min jinni bakalu inna sa'ina Qur'anan ajaba ya hadi ila rushd fa amanna bi yawmin min min ahad to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen yana sallah sai suka wuce da suka zo sai suka samu annabi yana karatun Qur'ani jinnu nasibi din sai suka zauna wurin to annan ne Allah ya turo waɗansu daga cikin sahabbai na aka samu sahabbai aljannu suka zo suka musulunta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam a wani kaulin kuma akwai shi ma wasu aljannu aminuwa su ma mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallan asubahi shikenan sai sai na umar yace ya rasulullahi na ji motsin aljannu wa rabbil ka'aba na ji tsoron aljannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya zo wajen annabi ya zo ya zauna gaba annabi annabi ce kaiwa ya ce ni ne ha masu dan akimu dan laƙisu dan ibilisu annabi ce a subhanallah tsakanin gaba iblis ya yi hudu ne ya ce ya kwarai shekarun ka nawa ya ce ai duk duniyar ma ni na cinye ta lokacin da ƙadiru zai kashe hadiru ina tare da shi ni na ba shi ma makamin ya masa kan hadiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce cir da kai a yi ta ai na tuba ya rasulullah na tuba na kai lokacin annabi nuhu na kasance tare da nuhu a cikin jirgin ruwa saboda na musulunta ina tare da annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta ina tare da annabi musa ya sanar da ni surori daga attaura ina tare da isa ya sanar da ni surori daga injila amma isa ne yake ce mini in na gamu da kai in ce yana gaishe ka ina gai yana gaishe ka annabi ya ce wa ala isa alaihi salam annabi ya karanta mashi wa ya ya karantar da shi wasu surori daga cikin alqur'ani an ce idan shamsu ku gudan da kula ku zai da kulhu wallahu ahad wannan dai annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin kenan Allah ya ce wa sallama ilayka nafarin min al-jinni a wani ruwayan kuma har yau annabi yana zaune wata rana a cikin madina sai ce masabansa wa zai raka ni Allah ya turo min wasu aljannu su zo su musulunta wa zai raka ni ko wai sun goyi da kai na tsoro sai abdullahi bin mas'ud ya ce ya rasulullahi mu je zan raka ka zan raka ka sai suka fita daga garin makka annabi ya shiga wani sunkuru amma da zai shiga sai ce ma abdullahi bin mas'ud kaga nan wurin sai zana ya ce kar ka wuce wurin nan in ka wuce wurin nan to watakila ba za mu haɗu ba sai a lahira ka ga bakin inda na zana maka nan karka fita wurin nan da abin da ka ji muna yi karka fita in kuma kai da ka fita to sai a lahira sai annabi ya wuce ya ce ni dai kawai sai jin ruguji nake raka kawo raka kawo na ananci subhanallah kamar in fita ce me yake samuwa ne ga annabi ya ce ka sai na tuna maganar annabi sai na zauna yake haka nan na dinga gani duhu na zuwa duhu na zuwa duhu na zuwa sai ina yin sauti har ban ji sautin ba ban ji sautin annabi ba ban ji sautin komai ba har na yi bacci na ce so in je wajen annabi in mutu a hanya to shi kenan sai can sai na ga kuma ana tarewa kamar girgije na tafiya baki sai da yayi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji wani abu ya ce ka ya rasulullah na ga abin mamaki sai ya ce aljannu ne su dubu goma sha biyu suka zo suka musulun da aure na haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin mutane ne annabin aljannu ne annabin kowa ne annabin mala'iku ne Allah ce na turo su ne ya sami'un alquran su saurara alqurani wajenka falamma hadaru da suka zo masa qalu ay qala ba'dhum li ba'din sati yace fasati an fitu da suka ji annabi da karatun qurani kenan an fitu kun shiru ibdul istima'i falamma qudiya faraga min qira'ati yayin da ya gama karatunsa wallau raja'u ila qawmihim suka juya wajen mutanen su munzirin muqawwifin qawmuhum al'azaba suna tsoratar da mutanen su cewa akwai azaba in lam yu'minu idan ba su ba da gaskiya ba wa kanu yahudan sun zamo na yahudawa ne su aljannu wa qad aslamu suka musulunta alhamdulillah alhamdulillah akwai wata kan wata yana tsakani wani wanda yana tsakani wani jinta ne baya tsada kuma ta yi wa jininka a kan tana wata tsiya a kan yarda tsada to idan ta mata sai ya ce wani tana mashi baya ne to za ka wata na tsakai da matsayi da wanda kira na wani tsakanin da in dai bai sallah ko ai kafiri ne duk wanda bai sallah kafiri ne ko in mai sallah ko ta yi kokari ta fita Allah zai baka wani in dai ta yi ta yi ta yi an mashi wa'azi ya yi shi dan yarin jaye shi to gwan mata fita da aure mai sallah ita tana sallah miji mai sallah da aure kaji
to aka wata wanda tana yana tana yana tsakani wani na tare da matanka in lokacin da ya zo kwanta da irin na wani shi ya yi ya yi tashi daga wani ta kare ta da ba shi da ba kuma ba a kan inda take ba ya yi gidan yayin da an nemi da cikin da an nemi da ba kanta ba bayan kwana uku sai aka ganta ta dawo ne iyayen ka ta dawo ne iyayen ta a yi shi wannan jawabi da yi bayan kuma yi ta dawo da matan ta matan da iyayen na sun iyayen da sun ki to za su ci mu ke da ni wanda ne ba kai kawai da ita ai ba ta kaunar shi ne ya nemi wata mata mana ya huta ba ta kaunar shi ne iyayen ma ba su kaunar shi yanda yau ai mata Allah bai kare da ita ba tun da dai abin da yake hakikanin aure mai yiwuwa kuma ga fita an an fita din nan bai san irin abin da za a jawo da mashiriki ba wataƙila a bayan an matsa mata an sake dawowa za ta ƙara fita ne daga uku da bakwai da wata bakwai ka ga za ta jawo mashi masifa kuma in ta ga ta yi ciki da zo da ce na shiri wannan gwamnati ya nemi wata ya yi mashi sauƙi tun da ba ta ƙaunarsa.
ana wata lawo wani ya da tattalin mutum da yake zuwa da kai kan shi an ji a cikin musu kuma a jira su ne to ai cikin shi ne lafiyar shi ne na roman in ciwo da ina mun shi shi kanshi ai amma dai an ce wala tun kobi a cikin milar ta haluka kar ku kai kanku ga halaka in likitoci sun gaba halaka shi zai samu kuɗi ta kai nan zai samu kuɗi shi kenan wannan ai ba wani abu kai dai jawo abin da zai kawo mashi cuta ya hana shi ibada haka wata ba wanda yana da bayani wani ya nemi na cewa ya zo malami na karanta wani mutumin da amma wasu ke aka aka ce a karanta wani gurgurwa wani zuwa kake a ce bai dawo wai ba ya yi to wani ana da matsala ne kan mafi dawo da shi ne kawai wani zai
abin da ake ce mafi da'o fanza irin jahilan nan ne da suke ganin su malamai ne suke faɗin haka fi da'o ainihin ayoyin ƙur'ani ake karantawa ayoyin ƙur'anin nan kowane harafi annabi ya ce in ka karanta alhamdu alif yana da hasana goma lam yana da hasana goma har yana da hasana goma mimi yana da hasana goma dadi yana da hasana goma kace wannan ayoyin sullanan nan na ba mamacin nan Allah ka bashi ka fanshe shi daga wuta ya zama fansan shi kan mutum an kama shi ana bin shi bashi aka ce to a biya masa bashin da su shine ma'anar fidawo ne haka ake karanta suratul ikhlas nan kowa ana so ya fita duniya da karmal ikhlas idan ya fita duniya da kalmar ikhlas zai samu rahama wajen Allah aka karanta mishi ikhlas din nan aka kai ladan ga kabarinsa wannan tabbataccen magana yana samun lada Allah yana canza masa gida na azaba ya kai shi gidan rahama amma wannan ba a yi sai musulmi musulmi duk juyin da aka yi inda ya mutu da musulunci komai laifin da karshe ba dan aljanna ne inda ya mutu da musulunci jahannami ce wala ta mutun na illa wanda muslimuna laifin sa ne in ya yawa za a mamake shi a kakkai shi a dan bashi waya haka to idan ya je wannan addu'a maganin mamakin shi da za a yi da mamman gari shi ne da za a yi da ma asali dan aljanna ne shi da ake yin wannan bansan laifin shi ne zai za a sa shi kurkukun wuta sai aka yi wannan kaman a banso shi idan aka banso ni shi kenan amma dama imanin shi zai kai shi aljanna an ce wata rana wani bawan Allah zai wuce makabarta sai ya tsaya ya ce Allah gafuru wallahu nan na ba waɗannan mutane Allah kai masu gafara da ya wuce ya kwanta ya yi mabarki a gida sai ya ga wata tsohuwa a cikin kabari a zaune haske ya cika kabari sai yana tambayan ta bayan Allah ya rance ce ai wani bawan Allah ne ya wuce dan ya mana kurwan lawo daya harafin wani samu shi kaga ya cika kabarin idan mutum ya ce karma mu karkai mamaci addu'a to me zaka yi mishi me zaka yi mishi zaka jahilai ne cewa ba a fidawo fidawo ne ma'anar sa fansa a farzo mutum daga laifin da yake a yakin da a kan wani ba akwai wani ba wa ala da ya kawo sadaka burani da jirgin hajjin maka ba wani mutum da zo ya kawo da ba da ashirin da da Allah ya bukatar zariyar wani ba wa ala ya kawo da da ai ma ma'aikata burani
Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah ya karɓi mu annabi baki da dukkan wanda yake da bukata Allah ya biya masa shi ma da insha Allah ya biya masa bukatar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ala barakatuhu
Thank you.
wa ala rasulika al-ummat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam